ya daibu da kirari da jinjina da bambadanci da roƙo tare daga hannu sama sun keɓanta ga Allah maɗaukakin sarki sarki Allah mahalicci makaɗaici mabuwayi sarki Allah mai iko da isa sarkin da bai haifa ba kuma ba a haife shi ba sannan babu wani abin halitta da ya zama kini ko tamka a gare shi tsira daraja da aminci su ƙara tabbata ga biyayyen halitta masoyinmu mai cetonmu annabi ɗan gatan Allah cikamakin annabawan Allah da manzanni manzo sallallahu alaihi wasallam tare da alayensa da dukkanin sahabbansa tare da masu bin tsarin koyarwarsu sau da kafa cikin kyautatawa har izuwa ranar ƙarshe na masu albarka muna karanta muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na matattarar alkhairi shiri ne da yake zuwa muku daga sashen addinin musulunci na tashar da da fm muryar zamani mai yada shirye-shiryenta akan mita 88.5 a zangon fm to insha Allahu kamar yadda muka habartawa mai sauraro wannan makon zai mai magana ne dangane da zawarci idan aka ce zawarci wani abu ne wanda ike faruwa bayan wasu abubuwa sun kasance to kuma dai menene insha Allahu a cikin wannan shiri ina mai farin cikin gabatar muku da shehin malami wato Sheikh Shehu Mansur Dala wanda da shi za mu gabatar da wannan shiri malam wannan shiri ne maka addu'a da kuma fatan alkhairi tare da maimaita salamarsa a gare ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sannan a cikin shi dai akwai malama firdausi balarabi aliyu wanda ita ma da ita za mu gabatar da wannan shiri malama firdausi mu ne miki addu'a da kuma fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai kuma malama rabi'a rabi'u aikawa duka dai a cikin shi wannan shiri da za mu gabatar a yanzu nan insha Allah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Masha Allah. To malam zan da abin magana zuwa gare ka. Da farko mai sauraro zai so iji shin waɗanne abubuwa ne suke fara gabata kafin a kai ga zawarci.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا to da farko kamar yadda aka sani aka ce zawarci shine yanayin da mace take tsantar kanta a ciki bayan rabuwar aurenta kafin ta samu wani mijin rabuwar auren nan ko dai saki ko kuma sanadiyar mutuwar wannan miji nata to za mu ɗau saki tun da shine abin da aka fi magana a kansa shine abin da ya fi faruwa sosai da sosai duk da yake adadin mace-macen ma kullum karuwa yake yi da ake mutuwa a bar mata da kuma 'ya'yayensu to amma dai a dunkule za mu iya cewa abubuwan da suke jawo zawarci wato shine sabawa dokoki na shari'a da kuma al'adu kyawawa waɗanda ba su ci karo da shari'a ba to saba musu da aro da kwaikwayo wasu al'adu marasa kyau wanda yawancin su sun saba shari'a to waɗannan su ne a dunkula abubuwa guda biyun nan suke jawo wato yaduwar zawarci a cikin wani al'umma ta idan muka zo magana filla-filla tun kafin aure akwai abubuwan da sukan jawo auren ma da ganin sa dama ba zai je ko ina ba yawwa to dama su nake so malam ana yi da ne sauraro ya gansu ana yin sa ko sai ki ga kafin wata shida wata ɗaya an zo ana kukan makokin ya mutu wannan auren abu na farko shine rashin bin ka'idar shari'a wajen zaɓar wacce za a aura ko kuma wanda za a aurarwa kamar yadda muka sani addinin musulunci ya yi umarni da cewa mutum zai yi aure ba kyau kawai ko kuɗi ko dangi zai lura da su mafi muhimmanci shine addinin da kyawun halaye da asali na ita wannan wacce zai aura wannan asali shi zai nuna halayen mahaifiyayenta da wanda suka tarbiyyance ta da inda ta taso da irin al'adunsu da ɗabi'o'insu sannan kuma shi wanda za a aurarwa a tabbatar shi ma mutumin kirki ne mai riko da addini ne yana da kyakkyawan tushe da asali ta samu tarbiyya mai kyau kuma yana jin maganar wato na gaba da shi yana da magabata waɗanda kuma yana jin maganar su sannan kuma a tabbatar yana da ikon mayin auren yana da ikon rike auren to idan aka kauce wa waɗannan abubuwa tun kafin aure aka bi kyale-kyale ko kuɗi ko kawai sha'awa to daga nan ne ake fara samun tushen zawarci ya da su daga nan kuma da an yi auren ba da jima ba sai aure ya mutu sannan akwai saban Allah saba wa dokoki na Allah a lokacin neman auren a yanzu ya zama al'ada ga mafi yawancin samari da 'yan mata a lokacin da ake neman aure sai a ce za a sakar wa juna ragama a sakar wa sha'awa ragama a yi ta yin wasanni a yi ta yin abubuwan da shari'a ba ta yadda da su ba to wani lokacin aka yi rashin sa'a ciki yakan iya shiga bayan an yi aure sai kuma a gano wani lokacin in dai aka yi wannan abubuwa bayan an yi auren sai kuma zargi da tuhuma ta rinka shigowa shi yana zarginta ita tana zarginsa to koya dan abu kaɗan ya faru sai ga tsaki ya biyo ba wani lokacin in an daɗe ana ta wannan dogon neman ana soyayya ta ƙarya ana lalata to kafin a auren an girshi juna sun girshi junan saboda haka da sun riga sun yi auren ba da jima ba sai a ga cewa auren ya mutu yana daga kuma abin da yake haifar da zawarcin tun ma kafin auren rashin yin shawara da kuma istihara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da abin da mutum zai aikata ya nemi zaɓin Allah subhanahu wa ta'ala shine addu'ar Allah ya zaɓa masa abin da yake mafi alkhairi sannan kuma mutum ya yi shawara kafin ya yi abu shi da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fi kowa hankali da nutsuwa da hangen nesa da ilimi da sauransu Allah ya umarce shi ya nemi shawara wa shawirhum fil amr to idan mutum bai yi istihara ba ko kuma ya yi istihara wacce take shari'a ta yadda da ita ba istihara irin na kage-kagen mutane saɓanin wacce manzala sallallahu ya koyar to akan zo a yi zaben timin dare wanda bayan an yi auren da kaɗan sai kuma nadama ta kama juna ko shi da ya auren ko ita da aka aura ɗin daga nan sai ga abubuwa kuma sun zo sun faru ba yadda ake bukata ba sannan rashin sanin dokoki da ka'idojin auren da kuma meye ma ake nufi ne shi ya zama miji ita ta zama mata meye haƙoƙin da suke a kansa menene haƙoƙin da suke a kanta yaya kuma rayuwar take ta haƙiƙa idan an yi auren to rashin sanin wannan kawai shi da abin da yake kitsawa a ransa shine auren ita da abin da take kitsa a ranta shine auren idan aka zo aka yi aka ga kuma sabanin yadda aka zata daga nan sai ka ga ba a jima ba gayyar ta watse ita wannan mace ta riga ta zama bazawara haka idan aka shirga aka shigar da ƙarya a harkar neman auren to shi ma yana jawo matsalar zawarci da zara an yi auren ƙarya ta ɓangaren iyayen yarinya ƙarya ta ɓangaren shi wanda ya yi auren musamman da yanzu da ake ɗora wa kai larurori da abubuwa na almubazaranci iri-iri da abubuwan da ba su ma da wata wasu ma ba su da wata alaka da shi auren ba su da wani muhimmanci ba su da wani amfani a kashe kuɗi masu yawan gaske a kansu kuma sai a dawo cikin rayuwa ta kunci misali wajen abin da ya shafi harka hada lefe maimakon ya iya gwargwadon ikonsa kuma iya matsayin ita yarinyar da iyayenta domin wata da za a yi wa akwati biyar ko ma akwati uku in a matsayinta ne da matsayin danginsu ba ta cancanci ba wannan na shi ma kuma duk wanda ya gani ya san karya ya yi ba ba ikon ba ba matsayinsa ba ne ɗage ne mm, kawai dai saboda yayi saboda kar a bar shi a baya saboda sau'insa sun yi sannan wani sai zai kama gidan haya maimakon ya kama gwargwadon halin mm, akwai da zai biya shekara dubu hamsin dubu saba'in sai ga wannan ya yi masa kaɗan sai dai ya kama dubu ɗari biyu da hamsin a shekara subhanallah mm, to kuma ba zai ma tsaya iya wannan ba gidan da ba nasa ba sai kuma ya zo a ban ɗaki inda za a shiga a tsuguna a yi fitsari a yi kashi a yi wanka sai zo ya kyale kyanan dubu ɗari biyu mm, mm, inda za a shiga a yi girki madafi kawai ba wani abu wanda za a dafa abinci nan ma sai a zo a yi kyale-kyale a kashe kuɗaɗe da bai yi tunanin cewa bayan fa auren nan duk wasu wani abubuwa na matan nan zai dawo kansa bai yi tunanin nan da shekara guda zai sake biyan kuɗin haya ba. bai yi tunanin kan a shekara matan nan fa za ta haihu za a sake wani bikin ba. wataƙila har ya je ya ciyo basussuka ya ci basussuka ya karya jarinsa ko ma jarin nasa dama ba jari ba ne kawai ungulin kanti ne ko kayana yake yi da sauransu to duka bayan ya yi auren kuma sai abin duniya zo ya taron masa Mm, larura ta zo ya rasa yadda zai to wani in dukan ya masa yawa sai ga ita wannan matar wannan auren shine da ake cewa na ka ake karewa eh, To, duka kawai in ne.
yi yawa eh in duka aka ce na ka ake karewa to sai ɗauka wannan auren shi ya ja masa fadin larura eh tunda dukkanin abubuwan da ya nema ko kuma ya kashe ai duk saboda ita ne duk saboda to ita kaga in ya yanke ta Shi to duk abubuwan zai rabu da su sai yanzu to daga nan sai a samu kuma ita ta zama bazawara kuma subhanallah karamar bazawara yarinyar zawara subhanallah to wannan shi ma abu ne da tun kafin a yi auren yake haifar da cewa wannan auren za a samu ba za a samu zawarci ba zai yi karko ba shi wannan auren haka daga cikin albazarantar akwai yanzu abin da aka tsira na fita biki da ake yi auraruwan biki abin da ake cewa iban santas ɗin nan Mm, wannan shi ma yana jawo mutuwar aure domin kudaden da ake kashewa din in su iyayen yarinyar ne suka ɗaura da gara suka yi wa shi wannan yaron da wannan ku da sun fi taimakonsa a kai da sun fi taimakonsa sai ya fi rike ita wannan mata in shi ya ɗaukar wa kansa wannan sai ya je ya biya dubu ɗari kaza har da na miliyan miliyan da wani abu da jari ya ƙara da abinci ya tanada ina jin da ya mace miji da ita da mijinta a yanzu suka tanada abincin dubu ɗari biyu ai har ta haihu wasu cinye wannan abincin gaskiya duk kuma irin yawan bakin da ta yi duk ko bakin da rai to amma duk sai a zo a bayar wurin lokaci guda awa uku kawai wani wajen ma awa ɗaya kawai za a yi a zo a murkushe wannan kuɗin a kashe su to sai kuma an yi auren abubuwa su zo su rintaɓe sai ka ga al'amari bai tafi yadda ake so watakila daga nan auren sai ya lalace sannan a wajen neman aure akwai waɗanda sukan sakarwa abokanansu ragama su haɗa su da ita wacce suke neman auren kamar yaya
duk sanda zai je zance sai ya ɗau wani abokinsa sun tafi tare a matsayin dan a rakiya matsayin ɗan rakiya to yin rakiyar il- yana da illa ne malam yes to ai illar ta kan faru a ce ba irin abin nan da ake cewa ba haka aka so ba Mm, kada miji ya fi miji haka dan akwai shashashin da ba sai ma ba zai in ba zai je zancen ba zai iya cewa wai abokin sai zai ya masa zance eh akwai wanda zai wannan tafi da abokin nasa da kuma ya fi shi baki Mm, ya fi shi karshe sai zamana ta fi karkata ta zuru zuciyarta ta fi abin nan ɗin shi wannan abokin to shi idan ba mai tsoron Allah bane sai ga kuma ana yin wata alaka ta bayan fage a tsakanin ita da shi wannan aboki wanda wani abin har bayan auren zai ci gaba ran da kuma duk tafasu to shi kenan kuma shi wannan aure ya riga ya ya mutu kenan ya abin nan to sannan babban abu kuma dai shine jahilci domin dukkanin matsala a rayuwar duniyar nan abu biyu ne yake jawo ta ko rashin sani ko kin yin aiki da sani to yawanci abinda yawanci ke faruwa ga ma'aurata ko samari da 'yan mata ba su fiye damuwa da sanin menene hukunce-hukunce da haƙoƙi da halayya ta zaman aure ɗin ba akwai yaron da ya yi aure sai a ranar da za a kai masa matar da daddare an fara shirin kai amarya sai tambayi wani abokinsa da wai kule ustazai da Allah wai ya ma aka ce ake yin za shiga ɗakin amarya kuma wai an ce ana yin wai wanka ya ake yin wankan a lokacin yake to haga wannan jahilci yakan haifar da abubuwa masu yawan gaske wanda in suka faru tun kafin auren da bayan auren sai jawo lalacewar auren.
Masha Allah. To, mai sauraro sashen addinin musulunci na tashar da al'afin da zamu yi kuke saurara a daidai wannan lokaci a cikin wannan shiri mai albarka na matattarar alfiri. Zan miƙa abun magana wajen wanda ya sada da ku wato zanna domin karɓar saƙo.
ربنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان دال اف ام مرير زمان يا خاطبا لحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان أسرع وحوس السير جاهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان ko kun san shahararren shirin nan na matattara alayyahu ya samu ci gaba?
Shirin mai albarka da kauna ga ma'abauta addini ya tashi daga litinin karfe takwas na safe zuwa juma'a hajji babbar rana da misalin karfe hudu na yamma.
Shiri daga sashen addinin musulunci na tashar Dala FM 88.5.
Shirin ya kunshi bayanan rayuwarmu gaba daya amma a musulunci kama tun daga rayuwa mai albarka siyasa a musulunci mata jejiyau shari'a da yadda suke mu'amala mu'amalarmu tarbiyyar iyali da zamantakewar aure Duka a bisa koyarwar Alƙur'ani da sunna.
Tare da ni Hadiza Balanta ke ɗaya yan gurasa.
هي جنة قامت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بثان وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان Masha Allah. Za ku iya aiko da tambaya akan sifili takwas ɗaya bakwai tara tara bakwai bakwai uku bakwai uku sifili takwas ɗaya bakwai tara tara bakwai bakwai uku bakwai uku. Malama Firdausi Balarabe Aliyu kin ji bayanan da Malam E a matsayin ki na mace wadda harkan nan ta zaurawa ko kuma in ce zawarci gidan kowa da akwai kuma a matsayin ki na mace wadda ta yiwu kina da yayyi ko kanye ko makota waɗanda suke zaurawa me da me kika ji sukan yi bayani ko kuma abubuwan da yake sabbaba su waɗannan zawarci din bayan bayanan da mala'i a matsayin ki na mace
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda malam ya koro bayanai mun ji duk irin abubuwan da suke faruwa. Gaskiya dangane da abin da yake sabbaba yawan zawarawa a zamantakewar mu shine rashin ɗaukan cewa shi kansa auren ma ibada ne ta ɓangaren ita mace da kuma shi kansa namijin. Kamar yadda addinin musulunci ya kwadatar da mu cewa idan za ka auri mace to ka auri ma'abociyar addini haka shi ma kuma namijin shi ma nawa shi ma ita ma macen kai ta samu ma'abocin addini to da abin da aka ce ibada ne ita ibada shine dukkan abin da Allah subhanahu wata'ala za ka aikata shi ta hanyar magana ko ta aiki wanda kuma yarda da shi yawwa ya kuma yadda da shi yake son sa to da abin da baka dauke shi wannan ba abin da aka ce maka ibada ne dole akwai dan za ka rinka jin wani kaikayi ko sallah ce za ka rinka jin wani wani lokacin kai in tashi in yi ne ko shedan da yana shigowa ciki to idan ka daure ka jajirce sai kaga ubangiji subhanahu wata'ala ya shigo cikin lamarin ya yi maka jagora da kina ganin cewa yana zuwa gurin ki ai zaki ce ka taho min da abu kaza da abin da ke so kai tsaye zai yi miki shi ba tare da wani ko ya ji a ai tana wahalar da ni tana wannan ba to da zarar lokacin kin shigo gida sai ga cewa ai shi yake da sulɗa a kanki sai abin da ya ce miki shi zaki ke kuma kina ganin a'a ga irin wancan rayuwar da muka yi a waje to ina ganin ya za a yi sani abu yana fata kura mu sai lokacin da zai ina huta sai ce min nayi kaza to da zarar lokacin da kika kure namiji a wannan abin sannan baki sa Allah a cikin al'amuran naki ba sai kaga shi kuma namiji yana tarawa yana tarawa yau da gobe da gobe sai ga ai kin ma hau masa katin da yanzu ga marayi ya shiga ba kya girmama shi ba kya bashi wani mutunci ba kya nuna cewa a'a shine fa babba a kanki to sai kaga wannan abin yana sababa cewa ba ka auri cewa ba ka auri mai addinin ba tunda wani lokacin in yana da ilimin zai rinka dan tuna cewa a zai rinka dan tuna hukunce hukuncen da addini musulunci ce a ka dinka hakuri a yi waye to sai kaga saki ya zo ya faru sannan abu na gaba akwai rashin hakuri tsakanin ita kanta matan da namiji kamar irin yanzu matsalolin da muka shiga na yanzu kowa ya san alhamdulillahi to sai kiga cewa ana cikin wani yanayi sai kaga cewa a'a ni mun saba cewa kullun za mu sha ti za mu ci wailan kwai za mu wane to idan dan albashi ne farko farko wannan lokacin komai zai rinka tafiya daidai da zarar lokacin da wata ya dan fara nisa to sai kiga fa aljihun mai gida yana yin baya to idan ba a hakuri sai ka ce a'a ni abin da na saba yi can can abin da ake min to haka fa nake so a dore ga baki ɗaya rayuwata bana son samu wani shin wato rayuwar dai da ake karanta ta a littafi yawa ba ka san yawa rayuwar da ake karanta a littafi dan in sanin ma ya ce littafi maka baya taba cewa yau babu babu shi kullum kullun kafin a'a.
kullun akwai a Yau, cikin jin kullum daɗi da yanayi mai kyau ake yawa da akwai wata da muke tattauna irin wannan matsalolin da ita tana karance karance suka ce ni fa yanzu gaskiya zan daina wannan karatun littafin saboda ni ga baki ɗaya na gane cewa ƙarya ne sai ki ji ana karanto in su kuɗaɗe wanda hankalin kama ba zai ba zai kawo maka ba su kullum gida mai kyau ga kuma a cikin littafin ba yarinya mummuna kullum yarinya kyakkyawa ce ba Baba ta ta taɓa faɗar haka ta ce ita tana so ta yi tambaya akan wai shin masu rubuta littattafai ba sa ba su taɓa ganin mummuna ba ne saboda ba a taɓa lissafa mummuna ba sai dai a ce mai dogon gashi ba kwagwai hara ba baka mai hanci ba mara hanci haka dai ta ce to idan maza suna la'akari da irin wa'in abubuwan to mu ya zani mu auru don to kin ga matsala ta farko kenan saboda su gaba gida sannan ita ma mace da take yin wannan karance karance zaki ga cewa ai ita idan ta je gidanta to wannan rayuwa take so fa ko a yi mata ba ta yadda da babu bari abin da ta zuciyarta ta haikar ko mata a wannan littafin to shi take so ta shimfiɗa a cikin rayuwar auren ta zaman ta to sai ga ba hakuri shi yana ganin tun yana yi tana yi tun da nan kamar yadda malam ya faɗa shekara na zagayewa za ku zama ku uku in da ku biyu ne to yanzu kun koma ku uku dole dai abin da ake so idan kuna siyan na ɗari sai ya koma na ɗari da hamsin ko na ɗari biyu to samun san ba karuwa ya ba ko ma ya karin matsaloli suna karewa tunda da an ku biyu za ku je asibiti to yanzu kun zama ku uku to nan gaba gaba kuma za a sa yaron nan fa a makaranta da ba ku da wannan matsalar to kin ga a wannan sai ya zama idan nan ma dai bai yi itibari da wancan abin da malam ya faɗa ba cewa ka samo ma abuci a jini a tana ganin to ai dama ita rayuwa haka take yau a yau a ji farin ciki gobe a ji kunci to bari in zauna in Allah dai wata rana Allah zai fata za a samu buɗi sai kiga ba wannan hakurin nan ma sai a zo ki ganin da nan saki ya akwai ta rinka ni gaskiya yanzu ma wane ya daina suna amma idan ma abociya addini sai daga tana tunani da wannan ayar Allah subhanahu wataala yake cewa karshe soyayya ce da mawadda take zartuwa tun da dai za a zo da duk kowa kin ishe shi ma ya ishe ki kawai dai wannan abin shi yake wanzuwa wannan kaunar ita take wanzuwa ita take rike ragama auren jin kanya washe yake rike ragama auren to idan aka zo babu wannan abin ita kamar da malam ya faɗa jahila ce shi ma jahili ne ba su haka ita wannan abin sai ta ga cewa ko da ba jahilai ba ne misali sai zamana babu sanayya ta abin yawwa ba ba ta yadda ya ba kamata kuma tausayawa ba a a san eh tsakanin ba a san abin ba aka fara yawwa shi ba a san abin ba aka fara jinsu sai zama to babu wannan haƙuri nan da nan sai kiga tana ganin ni to ai na hango mijin kawata wani da yadda yake yi mata ji kaza kaza kaza to ni ma in na fita ai na san yanzu ba tsufa ne ba dan mu ɗaya fa ya sake ni mana in na fita zan gyagije in zama wannan in je in auri wanda nake so to sai kaga tana magana farta saki shi kuma idan Allah ya kaddara da abin sai kiga rabuwa ta zo dama shi ya riga Dama malam shi ya an faɗa riga dama shi ya riga ya abin ya riga ya kai ƙarshe Ya kai ƙarshe.
to abin da yake so kenan Mm.
to kuma kina faɗe Eh, to dama shikenan.
sai ya zama kun fai kun shi kenan to masha Allah malama Fid- eh, Firdausi Balarabe Aliyu wannan shiri na matattara alkhairi ya nemi ki addu'a da fatan alkhairi Adamu Zanna malama Firdausi tai na abubuwan da suke kawo koma baya a harka auratayya don duk abin da aka yi shi lillahi alallah da niyyar babu wani abu wanda zai kawo sabani ko rikici a tsakani ya zo to ga ya zama koma baya tun daga lokacin da mace tana budurwa ta zo mata aure to in aka ce ta koma bazora to fa baya ta koma ba wai gaba ta ce ba ya kamata a ce da ga mallan mata aure din ta kuma zama dattijuwa a me a gidan mijinta shin me zaki iya dora dangane da abubuwan da ta faɗa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة وإنم مسألوا لي أكتتونا أكم متى متى أوري haka suke amma abin da ne yake ganin ƙari akan abin da babana ko in ce malam ya yayi da kuma yar uwata malama Firdausi hakika tsakanin miji da mata wa'annan matsalolin duka suka juya amma a gefe guda akwai waɗanda su ma suna ba su- ba da irin tasu gudunmawar abin da yake sabbaba ƙaruwar yawan zawarci ko da zawarawa a wannan jama'a ta mu ko kuma a wannan al'umma ta mu wani gidan idan ka ɗauke shi abin da ya fasa shi shine matsalar da ta faru a tsakanin miji da mata kamar wace irin matsala kamar yadda malama ta faɗa tsakanin su ma ba su tsaya sun tantance me abin da zai ciyar da su gaba ba me zai mai da su baya ma'ana su da kansu suke kirkira wa kansu matsalolin da suke haifar da sakin aura wasu kuma suna zaune su lafiya ne saboda mu hausa fulani mun ɗauki wata aƙida ko al'ada ta kishi da damuwa da abin da wani yake ciki mun sa a ranmu yawanci mu mata mu ne waɗanda ake aura ɗin nan kuma mu ne waɗanda ake saka kuma mu ne yawanci muke sabbaba sakin nan me yasa na faɗi haka an aure ni ina gidan wani ina fama da matsalar da take cikin gidan mijina kuma ina hangen ƙanina kowa na da matarsa shi ma ina tunanin ya za a yi in ga me matsala yadda zan ƙara magana a kai abin da nake magana shine a takaici abin da ya shafi dangin miji ko iyayen miji wanda su ne su ma suna ba da gudunmawa mai tsoka a cikin yawaituwar zawarci da zawarawa za ka je gida ka ga an saki wata ta dawo gida ba a daɗin rai ta dawo gidan nan ba amma kuma a cikin gidansu inda matar wanta sai ta kasance tana takura mata ita ma a sake ta ta fita ta je ita ma gidansu yadda ita ma ta dawo
na gane ko kuma ke a matsayin ki na uwa kin aurar da yarki ga wani tana can tana zaman lafiya amma baki yarda danki ya auro yar wani ya shigo da ita ba sai ki dau karan tsana ki dora mata ba shi da buri irin tsannan naki kadda ya sake da matarsa don haka ke son son ki idan ba yadda kike so ba to sai dai ya haƙura da auren nan alhalin shi da zai aure shi ya gami ya aura kuma shi ya san me yake so game da ita ya auro ta amma ke uwa ko ke ya kina gefe kina ganin wannan bai dace ta zamto ɗaya daga cikin ku ba ko da yana son ta saboda ya zauna da ku lafiya haka zai haƙura da soyayyar nan ya tattara ya miƙa wa Allah yansa ya haƙura ya sake ta wanda wannan sakin shine mafi munin saki domin za a rabu ke akan idan kin ga an rabu amma baki san me zai faru a baya ba gaskiya shi da ita suna son juna mai wa tsakanin su da 'ya'ya ba kya jin tsoron Allah ba kya tausayin yaran nan da irin halin da za su shiga ba kya tunanin waccan yarinya da kika sa aka mai da ita zabba zawara yaya za ta tsinci kanta da shi wannan ɗana ki da kika hana shi aure saboda shi Kika hana da shi zama da yake so matarsa.
kin hana shi zama da ita kuma shi kansa idan kika ce koma ka auro wadda nake so in ba fa gaba kika ce da shi ba baya kika ce domin yadda yau halakan wancan aure haka zai halakan wannan to da haka sai ya zamto gabaki ɗaya aikin mu muke yin sa kuma ku mu yake faduwa kuma mu muke ne da shi ba kuma mu ne kullum musibin suke ƙara yawa a kanmu za ki ga mace da 'ya'ya tana yawo tana bara mace da 'ya'ya tana yawo tana neman yadda za ta yi ayo wata ma gabaki ɗaya in kika ga musib- musibar da take ciki sai ki ɗauka hauka ne ya same ta da za ki zauna ki auna tunaninta da waye kar take bala'i dai ya kai ya kawo ta zama haka da haka ya ku ɗan uwana ba su albarka mu ne mata mu ne iyaye mu ne kuma inda ake aura mu ne kuma inda ake saki ake mahaifiya wadda kika haihu kika haifi ɗanki da kike fatan Allah ya raya miki shi ya kai matsayin da zai aure lokacin da ya aure gaba kika ce a daidai lokacin da yake miki addu'a shi kadai yau ya auri matarsa kika kyautata mata kusan zama kina da 'ya'ya biyu ko ba kya rayuwa addu'ar mutum biyu zaki samu idan suka haifi 'ya'ya za su tarbiyyantar da su akan su yi miki addu'a kin zo kin hana ta ta zauna kin mai da 'ya'yan ta kannan marayu ya za a yi ta tuna ki ta yi miki addu'a ya za a yi su farin ciki da kina nan ko ba kya nan a rayuwa 'ya'yanta in sun girma gabaki ɗaya mun bi mun dagula abubuwan duk wadda za ki zauna da ita ba zawara ba za ta kasa gaya miki a cikin matsalolin da ya fito da ita akwai dangin miji ba ko uwar miji ko yar miji ko kanwar miji a cikin ko kannan miji maza da mata ya bayan Allah mu muke ƙara ciyar da kanmu baya da kanmu duk inda aka ci gaba to an bar gidan aure ya zauna lafiya saboda wannan gidan aure hukuma ce mai zaman kanta da rusa ta ne ake rusa al'umma gaba ɗaya dan ba wani guri da ake cewa ana sana'anta ɗan adam irin nan a nan ake fito da kowane irin mutum idan kin ba su sun zauna baki san wa za su samu ba mayuwa ɗan da za su haifa shi ne zai zama haske a familin gaba ɗaya mayuwa wadda za a haifa za ta zama wani alkhairi kin hana ta ta zauna kin ce a tsane ta kuma kin yi magana da kakkausan harshe wanda shi ɗanki ne biyayya ya zama dole a gurin ki na haka mu ji tsoron Allah wannan zagon ƙasa muke wa addini matsalaka idan mun kalli wannan a fuska ta addini to za mu ga cewar gaskiyar magana musulunci ba haka ya tanada ba ke uwa ki san me zaki ba wa ɗanki umarni ba na son zuciya ba kai kuma ɗa kai biyayya akan doron abin da yake na tsari na addini domin addinin mu ya ce a yi biyayya akan abin da Allah yake so wanda kuma baya so kowa ya yi magana a kansa a zauna a kalle shi wannan shi ne abin da yake akwai Masha Allah. To mai sauraro kana tare da mu a cikin wannan shiri na matattarar alkhairi a daidai wannan lokaci. Muna tare da Sheikh Shehu Mansur Dala da Malama Firdausi Balarabe Aliyu da kuma Malama Rabi'a Rabiu Aikawa. Malam ga sako muka samu daga wani bawan Allah yake cewa assalamu alaikum ina yi wa manyan baƙi barka da zuwa sannan ina miƙa gaisuwa ta ta musamman ga malaman da suke gabatar da wannan shiri musamman malama musamman malamanmu da malama firdausi da malama rabia aikawa da malama aisha aika sako daga jabir salisu rabiu ciyaman na kungiyar kare haƙƙin malamai da ci gaban makarantun islamiyya malam ya ce a yi mana addu'a da fatan alkhairi to madalla na gode za ku iya aiko da saƙo na karta kwana akan sufuri takwas ɗaya bakwai tara tara bakwai bakwai uku bakwai uku sufuri takwas ɗaya bakwai tara tara bakwai bakwai uku bakwai uku insha Allah malam tun da mun ɗan yi tsokaci a taƙaice dangane da abubuwan da suke sabbaba shi da kansa zuwar shi ɗin dangane da abin da yake kawo a saki shi aure dama bayan an riga an gina shi zai ci gaba da gudana da rayuwa to daga lokacin da aka ginda saki a tsakani to shine miji zai zama bazawari mace ta zama bazawara haka ma'ana wanda ya taɓa yin aure ya kuma rabu da iyalinsa wanda na ga a cikin hukunce-hukunce ma na wanda ya yi wani laifi na saurayi wanda bai taba aure ba daban ne da na Wanda ya taɓa yin aure.
wanda ya aure Haka.
mai malam zai ce dangane da haka Mm.
saboda mai sauraro igane muhimmancin shi da kansa aura kaga tunda Allah subhanahu wataala ya bambanta hukunce hukunce shi wancan ya riga ya zama kamar gaya Mm.
bai yi ba bai san komai ba Ita ma.
sai aka sauƙaƙa masa Mm.
wannan kuma ya riga ya sani da miya kenan Haka.
to sai kuma aka ce shi kuma ga yadda nasa yake mai malam zai ce dangane da haka wato shi dama aure ko wani hadisi da ake cewa wanda ya auri mace managarciya to ya samu rabin addininsa ya tabbatar da rabin addini sai kuma ji tsoron Allah wajen rabin wato abubuwan da ake bukata na addini kamar ya cika rabi saura kuma rabi wannan zai cika su ne wajen kula da harkar haƙoƙin auren da tarbiyya da sauran kuma ibadu to amma da zarar an ce kuma ba shi da wannan auren to ya sake dawa falle ya sake dawa kuma rabi kuma rayuwarsa duk inda ya kai da jin daɗi ko tsari ko waye rayuwarsa ta shiga cikin wani al'amari na dagulewa kuma kimarsa ta zube da an ce wannan fa ba shi da aure to za a rinka baya-baya da shi musamman alaka da mata gidan duk da aka ce ba mata ai gidan namiji ne shi kaɗai ne sai a rinka tsoron shiga wannan gidan musamman mata za a rinka baya-baya da harka da shi da tura yara da sauransu da an gan shi da wata sai a kama zace-zace iri-iri tun daga wannan yana nuna kimarsa da darajarsa ta zube musamman kuma idan ya zama na cewa rabuwar da ya yi da waccan matar ba rabuwa ce ta Daɗi.
daɗi ba watakila abu ne da ya zama na akwai laifinsa ne kuru-kuru ya bayyana ga kowa zalunci ne da yake koko irin masu aure sake ɗin nan ne su ɗanɗano waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'ance su ya ce Allah ya tsire wa masu ɗanɗano maza da masu ɗanɗano mata to haka ita ma kuma matar da zara an ce yau wance bazawara ce shikenan kimarta da darajarta cikin al'umma ta zube domin ko wajen rabon kwana ma a shari'a idan budurwa ce misali mutum yana da aure sai ya ƙara wani aure in budurwa ce zai kwana bakwai a ɗakin sannan a fara rabon kwana idan bazawara ce kwana uku kawai zai a ɗakin ba wai an wulakanta ta bane a shar'anta amma dai matsayinta ne yanzu ya riga ya yi ƙasa da na wacce take ita baza- ita budurwa ce wacce ba ta taɓa yin aure ɗin ba to haka kuma wajen auren nata bayan allah ma taimake ta za ta ƙara yin wani auren to duk sanda aka waka ce ai ba zawara ce irin ɗawainiya da abubuwa da yadda za a yi ta zumuɗi da yadda za a ɗau abin da muhimmanci da kazar-kazar bai kai kamar yadda idan wacce take budurwa ba ce haka matsayinta a cikin al'umma to da yawa har a gidan kuma ta har iyayenta ba za ga cewa ta ba a ɗaukata da kima an tsane ta an gundire ta komai da Ita ma ta gundiri mutane.
Ba laifinta ba, ita ma ta gundiri mutane duk ta zo al'amura sun dagule ga baki ɗaya to sannan kuma wannan zaman zawarcin idan ba Allah ne ya kiyaye ba yana watsa gida ya watsa tarbiyyar gida domin misali tana da 'ya'ya biyu uku hudu ko biyar ko bakwai kuma ita kadai ta zo an yi rigima ko laifinta ko laifinsa ko laifinsa gaba daya an zo an yi saki wannan yaran fa shi kenan da karatunsu da tarbiyyarsu da lafiyarsu da abincinsu da komai da komai ko dai ta tafi da su gidansu wanda yana da wahala hakan ta yi a ce a rike masa 'ya'ya har guda bakwai ko a bar su a wajen uwar miji ko ma a bar su kawai ba a hannun kowa ba la ilaha ulai suna ta yawo sai ta balbal su balbalce rayuwarsu duk ta abin nan sannan kuma wannan yakan jawo lalacewar tarbiyya ta al'umma ma gaba ɗaya ba ta yaran ba saboda yawanci su wayanda suke zaurawan su manema masu zuwa neman auren ba wai auren ne yake kasu ba da an ce ga wata bazawara musamman a ce yarinya ce to kawai wasu a wajensu ga wata garaɓasa ga wani wata mara mafaɗi ga wani abu da kawai banza ta faɗi da sassa sauraka cikin mutum goma da za su zo wajenta watakila mutum ɗaya ne zai zo da magana ta aure amma ragowar maganganu ne na rashin arziki na rashin abin to idan aka gamu da rashin ilimi da rashin tarbiyya da rashin haƙuri ko kuma tsangwama abin ya haɗu da wannan tsangwama ta iyayen nata da sauran dangi to wata sai ta ba da kai boriya ko kuma ne ya zama aka haɗu da talauci ba mai kulawa da ita su ma iyayen nata ta kansu suke ko ba damu ba su damu da gaya mata magana mai daɗi ba damu da mai take ciki ba damu da mai 'ya'yanta suke ciki ba to wata sai ta shiga wani hali mara kyau domin ta sa wata ma in ta falle shi kenan ba za ma a ƙara ganin ta sai dai ji labarin ta a can wani waje tana zaman kanta tana abin da ba bai dace ba to wannan shi ma yana daga illolin da suke haifa sannan lafiyar ta ma ita kanta za ta cutu domin ta kai da za ta kuma zauna a cikinsa wata ta yi ma ita da kanta za ta ce in ya ɗiga in ƙosa ta ɗiga masa jini ya sake ta kaza da kaza saboda ko tana ganin ita mai kyau ce da an sake ta zuwa za a kafa layi sai ta zaba ta darje ko makamancin wani to sai ta zo kuma ta ga ta yi shekara da shekaru ko kare bai haushi da sunan yana son ta to wannan damuwar da ta kai nan da nan ta lalace ta zarge sai ta haifar mata da wani ciwo a jikinta ko a kwakwalwarta ko a zuciyarta ko hawan jini ya kama ta da sauran abubuwa irin wani haka kuma yaran su ba su iya shiga harka ta lalata da wasu cututtuka za su zo su gamu da su sai su gamu da larurori da zai shafi kwakwalwarsu da shafi jikinsu da magana kuma ilimi da tarbiyya babu ita sai dai yadda ta yi wannan shi ya sa ma wasu masu hikima suke cewa jahannamar gidan miji ta fi aljannar gidan uba
malam sai a yi mana fashin baki wato duk wahalar da
take sha a gidan mijinta sha a gidan mijinta ta yi haƙuri ta jure musamman in akwai 'ya'ya ko da soyayya ta fita kamar yadda ɗazamarwa ta yi bayani to wannan mawadda ɗin jin kan ya wanzu ta ba lafiya abin da yake rike da auren kenan soyayya da kuma jin kai to ana samun yanayin da soyayya ma babu ita to sai a dawo jin kai ɗin to duk wahalar da take ciki ta yi haƙuri ya fi mata jin daɗi da za ta je ta samu a gidan mijinta a gidan iyayenta to shi ne suke cewa jahannama gidan miji ta fi aljanna gidan uba masha Allah to malama firdausi lokaci ya riga ya tafi a gurguje me zaki iya cewa da mai sauraro dangane da idan yanzu aka tambaye ki aka ce da ke wace ce bazawara me zaki iya cewa shin wace ce bazawara
to kamar da malama ta faɗa cewa dai a gurguje bazawara ita ce wadda da ta yi rayuwar aure tare da mijinta sai wani matsala ta faru ta abin da malam ya zayyano mana da bayanan da muka yi a baya da rashin na mutuwa ko kuma a wata matsala ta faru suka rabu da mai gidanta ta dawo cikin gidan iyayenta da zama to kuma idan ta dawo daga ta zarar lokacin da ta dawo daga gidan iyayenta ya zama to shikenan fa ta koma ba zawara duk abin da za ta gani sai dai ta hakuri ta ji ta kiji ta gani ta kuma ki gani saboda ko da dawowa kika gidan naku kamar yadda malam ya bayani to dole yanzu fa kin dawo kuma karkashin sulɗar iyayenki dole kin koma kan wannan matakin da kika baro na da kin ga kenan kin koma baya kamar yadda malama ta faɗa in kanne ne da ke wala Allah iyayenki ba su da karfi to haka fa za ku zauna a cikin ɗakin nan idan yaran ki ne malam ya faɗa za ki ɗebo su gida da su gida guda tare to dole fa abin da aka baki haka za ki haƙura sai dai idan kina so ki daɗaɗa wa kanki idan iyayen ba su da karfi a'a to daga nan kuma sai ki kama fita sai ki rinka tunanin a'a wace sana'a zan yi to daga nan ne kuma idan saboda ma akwai gogaggun mata masu zama irin wa'annan su sun kamar wanda take fara take cewa ai mu mun gaji a ƙasa mun zauna a ƙasa saboda tarbiyyar mata lalace a ƙasa wai ba su auri ba kenan a sun ga sun daɗe a ƙasa ba su auri ba abin da zai yi to idan aka gamu da irin wannan marasa tarbiyya sai su ringa cewa ki shigo ai abin gaya miki ido a buɗe ki ki shigo ana yin harka kaza da kaza in kika zauna a gidan nan fa babu abin da zaki samu ki shigo ki fita kaza sai ki ga mace da ƴaƴanta da mutuncin da ana ganin ta da mutunci lokacin da ta zama bazawara sai ta zubar da mutunci mutuncin ta gabaki ɗaya kima ta tashi gabaki ɗaya ta koma in ta ganta sai rinka ba wancan bace kuwa ita a lalle lalle sai ta koma budurwa sai ta koma yarinya ki ga mayafi a kafada duk abin da yara suke ba mutunci ba mutunci dai a cikin sabga ba girmamawa ba girma ba girmama hatta yaran wani lokacin aka ce miki wani da wani ƴaƴanta ne suke rinka tunanin anya kuma ita ta haife saboda irin abin da ake ke aka ganki suke rinka jin ni nake jin ma kunya ba ita ba idan wani abin ya faru na'am idan na fahimci dai abin da yake so ki ce bazawara ita ce wadda ta ci gaba a rayuwarta amma kuma wani dalili isa ta koma baya.
Yawwa. Ko? Ya tun da aure ci gaba ne kamar da malin yin magana.
Yawwa.
Ko ta howa kika yi duk iskancin samari.
Duk rashin kirkin.
kirkin suka yi. Za su ce a mata aure ce kuma sa dan ni haka ya faru a kaina mun taho da daddare an yi ruwa da goyen yaro a bayan hanya ta cika. Muna zuwa sai na ce kai gaskiya mu koma gurin nan ba yadda za mu wuce to ga wani shago nan a gefen mu sai ta da Allah wane nuna musu hanya da Allah ka dan tafi suna bin bayan ka ku wuce kin gani saboda ga yaro a bayan su ya ga yaro a bayana sannan mun taba tawa nan ma ruwa ya sako me a daidai sau ya taho wallahi mutumin da yake ciki sai ya fito a daidai wajen bakin asibitin dorayin nan sai ya ce mana mu shiga cikin adaidaita ta sau ya ƙara so da mutu kin ga wannan kimar aure ce ta saka amma ta zarar lokacin da aka ce baki da aure wannan kimar ta zubi kin koma baya kenan shi yasa duk dan Allah ya uwana mata duk abin da za ku yi ka yi hakuri in dai ba cin mutunci ne ya kai ya kawo ba ko ka yi hakuri yawa rashin kyautawa ka yi hakuri ki zauna a gidanki musamman ma wanda ta tara yaya ki yi hakuri ki zauna in dai ba wai namiji kika wanda shari'a take ci ganin cewa lallai rabuwa ita ce maslaha ba amma in dai wani dan abubuwa ne wanda na hakuri na rayuwa da Allah a yi hakuri a zauna a gida shi ya fi mana alkhairi game da fitowa Masha Allah. To malama Rabi'a Rabiu aikawa a gurguje ke ma me zaki iya cewa dangane da idan aka tambaya. Kin ji dai ita malama ta ce wadda ta samu ci gaba kuma aka yi dumotin dinta. Ma'ana ta samu kasaruwa ta wannan matsayi da ta samu. Ita ce bazawara. Ke a ganin ki ko kuma a yadda suke kallon mata da kai kawansu da gaban da suka samu waɗanda suke da aure da kuma irin koma bayan da waɗanda ba su da aure suke samu idan aka ce da ke wace ce bazawara me za ki iya cewa a dinkule tun da lokacin ya riga ya tafi.
to bazawara ita ce da farko dai bazawara ita ce kamar yadda malamar dai ta faɗa ita ce wadda ta ci gaban wani sakamako ko kuma wani dalili ya sa ta koma baya. Dalilin nan ya danganta. Tana da hannu a cikinsa ko kuwa an taya ta ko kuma kai tsaye ma ba ta da alhaki. Gaskiyar magana kamar yadda na faɗa ɗin nan a baya. Wasu zawarcin su suka zaɓe shi, wasu kuma zaɓa musu shi a kai. Wata bazawara za ki ga a yadda take. za ki tabbatar da cewar Allah ya sani ta fi sha'awar ta zauna a cikin gidan mijinta ko da dusa take.
Amma kuma wasu dalilai Amma wani dalilai da ba zai taɓa yiwuwa ta jure musu ba ko kuma ko ta jure musu wanda zai haƙura ya zauna da ita yaƙi ko kuma an tirsa ta shi shi ma a kan ba zai zauna ɗin ba ya sa gabaki ɗayansu dole su haƙoƙi wa juna to wannan ya fi komai ɗaga min hankali da bani tausayi.
To masha Allah malam a gurguje lokaci ya riga ya ƙare cikin yan abubuwan da ba su fi daƙiƙa biyar ko goma ba malam zai ce dangane da wace ce bazawara.
Eh to bazawara dai Kalma biyu.
Wacce ko dalili daga gareta ko daga shi miji ko daga su dukan su miji da matan ko kuma bangaren iyaye ko bangaren dangin miji wato wanda aka kasa jurewa dokoki na shari'a da kyawawan al'adu wacce ta tsinci kanta a irin wannan matsala to za ka kira ta bazawara ma'ana kaucewa dokoki na shari'a da kyawawan al'adu da haƙuri da rayuwa da kuma rashin kowa ya tsaya iya huramansa shi yakan jawo wa mace yanayin da za a ce ta zama bazawara
masha Allah mai sauraro wasa farin girki wato shirde ya ɗauko tafiya amma kuma lokaci ya yi halinsa wanda za mu iya cewa idan Allah subhanahu ta'ala ya kai mu mako na gaba a daidai wannan lokaci wato ranar juma'a da misalin karfe hudu za mu zo domin ci gaba da gudanar da shi wannan shiri wanda muke magana akan matsalolin zawarci da kuma abin da yake kawo shi a yau mun tattauna da sheik shehu mansar dala da malama firdaus balaraba aliyu da kuma malama rabi'a rabi'u aikawa sai wacce tarko su wato aisha rabi'u aikawa malamai mu ne muku godiya da addu'a da kuma fatan alkhairi da fatan Allah ya mai da ku gida lafiya a madadin masha Allah a madadin jagorar shirye-shirye asma'u sadiq da adamu zanna wanda ya sa dani da ku ƙarƙashin gudanarwa da kuma kulawa ta shugaban wannan gida wato ahmad garzali yakubu sunana hadiza balanta shiɗin gura sake muku addu'a da fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh